السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid da markaz da zuwa dakas wanda yake unguwa sanar afan a wannan wuri na ko kuma wannan rana ta alhamishi wanda yau wata yana da kwana goma sha shida wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yau wannan karatun namu zama ne na goma sha biyar Allah ya taimaka Allah ta alkhairi abin da da muka faɗi daidai Allah ta ci da na haka to abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana yau insha Allah za mu tashi a suratul jin kenan farkon suratul jin wannan sura suratul jin sura ce wadda take makkiya sannan an sabko ta kafin hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da aya 28 wannan sura suratul jin wannan sura tana bayani ne akan al'amuran da suka shafi da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kasancewarta da'awa manzon Allah ta sami dukkanin mutane aljannu da mutane gabaki ɗaya kuma Allah tana magana akan kadai ta Allah da ibada kuma tana magana akan sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da kuma tana bayani akan al'amari na gaibu da kuma tana bayani akan ta da mutane ranar tashin kiyama wannan sura a takaice dukkanin wannan mawdu'at an tana tattauna su tare da bayani na kissa na aljannu wanda suka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani kai da iska tafsira da alqur'ani suka yi imani da shi kuma lo da labarin da suke bada a da kafin zuwa manzo Allah sun kasance suna dako a sama suna sauraron labaran sama suna taso maganganu daga sama amma daga aka turo manzo Allah sama an sa mala'iku masu gadi sannan kuma lo an sa tauraron da ake jifa zuwa shi wannan sura Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da kai tsaye ba da labari akan fitar da sauraron da mala'iku suka yi na karatun alqur'ani da manzo Allah sana yake yake yi suka yi imani sannan kuma ta yi bayani akan kasancewar aljanu sun girmama Allah sun danta Allah kuma suna mamaki ya ne za a yi mutane ko aljanu su dinga cewa Allah ya riki iya ƴaƴa ko kuma ya riƙi mata sannan kuma wannan sura ta yi bayani akan cewa yanda da suke satar labari wanda mun gani isa ishara akan haka amma da zuwa manzo Allah aka hana amma a da suna hauduwa su je sama su saurari labaran sama sannan kuma wannan sura ta yi bayani akan cewa aljannu sun tafi gida biyu da akwai mummunai da akwai kafiri da akwai mutanen kirki da akwai mutanen banza sannan kuma ta yi bayani akan yanda da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take da yanda da yake suna mushrikai suke neman su cutar da shi akan suka nemi ya bar yin kira zuwa ga tauhidi da makamantan haka sannan kuma no sura dai ta yi bayani akan cewa manzara sama ya sanar da al'umma gabaki ɗaya akan cewa bayyada komai cikin lamari na kudurar Allah inna ma shi dan aikin Allah ne madaukakin sarki bayya mallaka shiryarwa ko kasarwa bayya mallaka cutarwa ko amfanarwa ga wani inna ma shi abin da Allah ya hukunta da sa sai wannan kuma sarhi da mawdu'i na gaibi akan cewa Allah ya ce bance kai shi da sanin gaibi babu wanda ya san gaibi sai in ya ga dama ya sanar da ɗaya daga cikin manzanni shi ya sanar da su wani bangare daga cikin abin da yake na gaibi ne don ya ƙara ƙarfafa sako su wani da aka ce shi ne bayani na wannan surar da abin da ta kunta a kansa na yanzu sai mu ga ana ma fadda insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا na'am Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga yama al'ummarka kul kace da su uhiya ilayya an yi mini wahayi annahu sama'a nafarun min al-jinn lalle wani bangare daga cikin aljannu sun yi saurare zuwa gare ni sun saurare ni sun ji a lokacin da yake karanta alqur'ani annahu yanda al'amari yake istama'a ilayya lalle wani bangare daga cikin aljannu na farko yanzu ne sun saurare ni eh da suka saurara ne suka ce qalu inna sami'na qur'anan adaba suka ce lalle tabbas mun saurari wani alqur'ani abin karantawa ajaban da abun ban mamaki kai tsaye suka suna sauraron magana ana karanta wannan alqur'ani yayi musu tasiri a zuciyarsu suka ce lalle sun saurari magana mai girman da su abun ban mamaki shine Allah ma suka ce kul uiya kace azimun wahid kenan manzala ta saba lokacin da za mu ga afirka manzala ta saba lokacin da suka zo suka saurare shi yana karatun alkur'ani bai san da su ba yana sallah sai suka saurare shi yana karatun alkur'ani bai san da sun saurare shi ba sai Allah ya mishi wahayi sai ga wasu nan amana aljannu sun saurare ka lokacin da suke karatun alkur'ani kace karatun alkur'ani ga abin da kace shine Allah ya ce to ga ya musu mu ga su sa yi imani ga dai aljannu sun yi imani to ku mushrikai na maka ne sa akwai aljannu idan kaga shine Allah barku sarki ce kul ka ce da su uhiya ilayya tabbas an yi mini wahayi annahu sama'a nafaru min al-jinn lalle wani bangare daga cikin aljannu sun saurari alqur'ani a lokacin da yake karantawa sai ana kaga an hadasi istama'a ilayya qira'a istama'a ilayya ay istama'a ila qira'ati al-qur'an nafaru min al-jinn wani bangare daga aljannu sun saurari lokacin da yake karatu ne suka yayi tasiri a zuciyarsu suka yi imani da shi wa qalu sai cewa mutanen suke gaya wa haka inna sami'na lalle tabbas mu mun saurari mun ji qur'anan azaba mun ji wani alqur'ani mai girman gaske ne abubuwan mawaki wanda yake cike da ilimi da fasaha da hukunce hukunce da shiryarwa wanda yake jan kwakwalan mutane da zuciyar mutane shi suka ce mun saurari wannan alqur'ani sai kuma suka bugu da ƙarfi suka ce wannan alqur'ani ya hadi ila rushdi yana shiryarwa zuwa yana shiryar da mutum zuwa ga hanya shirya ta shirya hanya ta imani hanya ta ganewa hanya ta gaskiya الرشد شنو هي تاع الخير تشريع تغاني فآمنا به لوكشين da muka saurari yana karanta alqur'ani nan sai mun yi imani shi ba ti wata wata walan yushrika bi rabbina ahada kai barma da muna yin shirka ko ba za mu ƙara yin shirka ba da ubangiji mu har abada domin alqur'ani ya hana da shirka to nan me manwar yi ba da wannan fitar malaman tafsir ke cewa mushrikai na makka manzo Allah a cikin sai kafu da ima sun yarda da gaske shi sun yarda da ajuwan shekawa sun ki gaskatawa amma ga aljanu ba cikin su ba ba jikin su bane ba suna saurara su gaskata kuma su wannan mushrikan da masana rabawa ne suna fahimta idan ka gane shi da yake suna manuwar faɗin haka to sai fitar yaya ya kasance haka wannan sauraron da yake suna aljanu suka yi manzana sun yana karatu alqur'ani wannan fitar imam ahmad ya rawaito ta imam ahmad ya rawaito wannan fitar haka kuma Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito haka Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yake cewa wani lokaci manzon Allah ta kama ya tafi zuwa ga wani gurin da ake ce mishi batani na khala yana so ya tafi so ka so ka kan daga batani na khala ana so ya tafi so ka sai sallah ta kama shi a gurin da ake ce mishi batani na khala ha da sallah ta kama shi sai yake karanta alqur'ani ne aljannu suka zo suna sauraron karatun da yake ma alqur'ani amma shi manzo Allah bai gan su bai san sun zo ba bai bai san ba suna sauraron alqur'ani bai ji ba abin da suke faɗi sai Allah ya bashi labari yake ga ya mutu su wa'annan baga su sai imani to sababin da yasa suka zo hannun yankin Makka shine da sun kasance suna hawa sama su saurari labaran sama su sato labaran da mala'iku suke su sato don su zo su isarwa bokaye a magana ɗaya ta gaskiya in suka taso sai a fara maganganu ya kai ɗari ƙarya ta kai ɗari to sai da suka bayan turo manzala sama da suka tafi kaza da mala'iku masu kabran halitta an sa su gadon sama sannan kuma zo ana jifa su da ashihab wannan mashin da muke gani yana da wani lokaci da yadda ka ga ya faɗo to ne ake jiwa da sai ga ana jifar su da taurari wanda wannan shi na tauraro ne ake kuskutowa da wuta a cikin shi a jere su in ya kuma he ya same su duk wanda aka jawa ya same shi bayya ne yake sa kuskurewa sannan kuma hallo kuna su to sai ka tasu suka suka zo suka kaiwa baban su daman aiki zuriya ce ta iblis sai ta mishi labari da matsalar da ke da kaiwa sai suka haɗa kai suka ce to mun rabu a cikin duniya mu je mu ga ne kamar to wasu daga cikin waɗanda aka tura bangaren yanki na Sahara bangaren yanki na yanki na Larabawa inda yake dan tudu nan to da aka tura su ne suka zo suka saurari manzo Allah sallallahu alaihi yana karatun Al-Qur'an sai tsaye sai imani za mu gama inda suke cewa Iblis baban da kan da yake inda suke cewa tafihuna wawan sun yana ga magana mummuna ga Allah wurin to sai ka gane shi ne sister ita da ta tafi wannan al'amarin wannan suka saurari manzo Allah sama yana karatun Al-Qur'ani sai suka yi imani kai tsaye wanda a cikin suratul ahqaf Allah madaukakin sarki ya bada yake sa sister tasu wanda zamu karanta insha Allah bi ishara dan abu ma'anin su fara hukumar fadal wa idh sarafna ilayka wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ومن لا ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤمن فليس بمعجز بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين wannan ita ce fuskar da Allah maɗauki sarki ya bayyana akan al'amarin wannan to kafin mu shiga malamai suke cewa manzon Allah ta sama haduwa da yayi da aljannu ko kuma zaura zaura da kai sauraron manzon sama sau biyu wannan wanda muka wuce shine karo na fari manzon Allah bai san da su ba bai san ba suna sauraron shi ko to da akwai wani karo da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗi shine wani lokaci suka zo suka gayyaci manzon Allah bayan sun yi imani sun yi da'awa sun jawo mutane sun shiga musulunci sai suka zo suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas yake cewa wani lokaci a cikin dare sai manzo Allah sa muna ta ya ta ya bar mu muka yi ta neman shi ba kwana muna cikin wahala sai da asuba manzo Allah muna cikin jimami sai da asuba manzo Allah sa ya zo sai yake yake tambaya shi ya aka ina kake eh da muka ce me yake suna atani da'iyan jin sai daga cikin wanda ya suka gayyace ni na aljannu suka zo suka same ni suka gayyace ni in ji musu wa'azi haka ina karanta musu alqur'ani na musu tafiya haka kuma na ga musu hukunce hukuncen da ya shaye to wannan karo da biyu shi da akan shi bane wannan ayoyin suke bayani wanda ayoyin suke bayani shine kisar da Abdullahi bin Abbas ya bada labari wanda muka riga muka karanto to anan suratul ahqaf Allah ma usuka yake cewa katina lokacin da muka turo maka nafaran min aljinn baka sani ba ma muka turo su zuwa gare ka nafaran min aljinn yastami'una alquran muka turo su saurara alquran baka sani su ba shine qul wa sami ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn ha فلما حضروا لوكتين da suka hadarto kana karatun alqur'ani kana sallah da sahabbanka qalu antu suke cewa zai mutai jina ku yi shiru mu saurari wannan magana mai dadi falamma qudiya wallau ila qaumin munzirin lokacin da ka gama karatun alqur'ani suka koma zuwa ga al'umma suna gargadi suna jawo mutane suka zama to masu dawa kalu karfin imani suna yin imani suka kira al'umma sai suke cewa ya qaumana inna sami'na kitaban mun ji littafi wanda unzila min ba'di musa an sako shi bayan annabi musa kenan har bayan annabi Isa tunda su wala Allah mutanen sun shafi bangaren annabi Musa da shi sai kauya da Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata dukkan ne da wafan da suke gani shi mun ji irin abin da yazo a cikin littafin wannan ya hadisi al haqq yana shirwa zuwa gaskiya wannan alqur'ani wa ila tariqi mustaqim kuma zuwa ga hanya wanda take mai gaskiya ya qaumana ya ku mutane na mutanen mu ajibu da'i wallahi ku amsa wa dan aikan Allah kaga wani yake ta manzala sama an turo shi zuwa ga mutane gabaki daya وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ba a cikin sarki ya turo manzo Allah ta sama ga dukkanin mutane gabaki da وما kuma dukkanin halittu أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ga dukkanin mutane kaga wannan aya ta biyu wacce kuma illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai jin kai ga dukkanin tarihi daga cikin su akwai aljannu wanda kuma gashi ne suka ce ya kauma ya ku mutanen mu aljannu ne suke kiran gurin su guda ajibu da ila ku amsa wa dan aikin Allah bai kira zuwa ga Allah shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa aminu bihi kun iman da shi yaghfir lakum min dhunubikum in kun yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim Allah zai kiyaye ku ba ku ba shi da azaba ne raɗaɗi wa man la yushidda ila la tufa ku saurara wanda bai amsawa ba manzon Allah bai da iman da shi suke gawa da muke gawa suna da'awa walaysa bi mu'jizin fil ardi walaysa lahu min duniya awliya bayya iya kuku cewa Allah kuma bayya da wanda zai taimaka mishi bayan Allah haka cewa Allah sai ka da jawabi ulaika fi dalalin mubin duk wanda bai amsawa ba manzon Allah a cikin mutane ne ko aljani yana cikin bata da girma bata bayyana kaga wannan shine a takaice isa kaga ma'anonin sun fito to insha Allah yanzu mu dawo cikin surar mu wanda muke bayani akan ta insha Allah dan karin fitowar ma'ana Allah ya taimaka shine nan Allah ba sai sarki kenan yace kul kace da su ufiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama'a nafar min aljinni lalle wani bangare daga cikin aljanu sun saurare ni a lokacin da yake karatu alqur'ani kai tsaye sai tasiri da su alqur'ani ha وقالوا لي سكتي إنا سمعنا قرآنا عجبا للي منجي wani alkur'ani ne abin ban mamaki mai tasiri wanda da ashe ke da ilimi yana gaskata ne sawafan da suke kayan shi kamar yadda ya zo a cikin sura ahkam da muka bayyana sai Allah ya sauke sai suke cewa kuma hallo ya hadi ila rushdi suke da yadu al'ummar su wannan littafin ku yi imani da shi yana shiryawa zuwa ga tafarki kyakkyawa yana shiryawa zuwa ga shirya kyakkyawa wala yake cewa kuma hallo fa amanna bi mun yi imani kai da wannan alqur'ani ban ma takwa takwa kuma ولن نشرك بربنا احدا بزام تبا حدا وني da ubangiji ba a wajen ibada za mu wuta Allah shi kadai ba za mu kare mu shirka malamai ke tsawo ne ke ta kahin haka ba shirka ne kahin haka suna yin annan amma kuma da sai imani suka ce ba mu bayin shirka haka shi yasa tun wannan lokacin ke da kai al'umma wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna malamai ke da kashin haka za ka yi alqur'ani na da tasiri a cikin aljanna mai imani ko mara imani mai imani in ka karanta mishi ƙarin imani ne mara imani in ka karanta mishi ƙona shi Allah amma shi ga daga da tauran kai su tsara Allah Allah ke yi to alquran ya tafi Allah ya maka Allah ya maka malamai suka cewa me yasa aka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'umma shi wannan labarin dan a ga yawa mushrikai a ƙara wulakantar da su ko gashi annabi cikin ku ya taso ga ɗabi'in shi kyakkyawa kun san gaskiya shi ga larabci kun san ba irin wanda za a ce ba wani ne wadi gashi gashi gashi amma kun yi imani to ga wasu nan wanda suka yi ku sun yi imani Allah ya yarda to wannan shine abinda ayon hari sai kunta sai ne suka ci gaba dan ka san sun yi riga sun imani ya shiga cikin zuciya su sai gaba da faɗi faɗi wa al'ummar su wani bangare da ya shahada wasiri suke cewa wa annahu ta'ala jadd rabbana jadd rabbina mattakhadha sahibata wala walda kuma lalle tabbas ta'ala jadd rabbina girman ubangijinmu ya girmama jaddu rabbina azamatu rabbina girman ubangijinmu ya girmama aljaddi shi ne da yake suna al'azama me yasa aljaddi kuma ake cewa wanda ya aiki ma'aikata ake kuma shi jaddi saboda shi ne takamaka shi ne girmanka kowa za ka ga da kakan shi ke alfahari ko a duk da hanya ce mummuna kai ka alfahari da kakanka a'a kai alfahari da kai da aikin da kai da ilimin da kai da kokarin da kai ba da kakanka ba shi yasa bai yake ta bijiddin la bijiddin kullu majdin fa hal jaddun bila jiddin bi mushkin bijiddin da kokari la bijiddin ba daga kakana ba wani ne kakana wani ne ba kullu majdi kowane mataki na kirki ake samu fa hal jaddun shin dogaro da kaka kakanka wani abu ne bila jiddin ba tare da kokari ba bi mushkin yana samun maka wani abu ai da yan siyasa nan ba komai bane ba duk an kauye kauyawa ne suka hoto suka yi karatu suka zama wani abu suke rike da gwamnati kai kuma ta tsaya ka kin kokari ta tsaya zaman fada da komai sai daga yan kauyen yan cikin cikin kauyen sun zo sun zama wani abu suna tuka ka da masu kuɗin da manyan masu rike mulki duka haka to amma shi dan maraya subhanallah sai kuma takama da da nake wasu shi kaza ne shi baban shi kaza ne sun su ne asalin da mazaran uwayensu sauran bayi ne sauran yan bakin haure ne ka tsaya kai karatu ka tsaya ka ka nemi kuɗi ka tsaya kaza kullum sai zaman fada Allah ya kiyaye shine ne kenan wa annahu ta'ala jaddu rabbina lalle girman ubangijinmu ya girmama Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ya girmama jaddu rabbina kenan azamati rabbina mattakhadha fa'ibatan wala walada bai riki ba mace wala waladan kuma lo bai riki ba da kenan kaga ne ta'ala da rabbina tsarkake Allah da suka yi da girmama Allah suka yi bai dace ba a jingina ma Allah madaukakin sarki mace bai dace ba a jingina mishi iya wannan wajen ka a cikin alkur'ani kika ji sauraro ɗaya suka fahimta suka rike su kuma suna gaya wa al'umma su kuma na wuce ta wannan yake mata da suna da wannan aqida shi yasa suka raka za a kauna wa annahu ta'ala da rabbina mattakhadha sahibatan wala wala da bai rikiba da yake wa suna mace kuma bai rikiba da kamar yanta da yake wa suna nasarawa suke riya cewa annabi isa dan Allah ne balma subhanahu suke riya ma'ayyar shi mata da yake wa suna mata ce ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kirista aka ce da ko sun koyi ma wani abu ita ce a ido yahuda kuma suka ce uzairu ibn allah uzairu dan allah ne su kuma larabawa mushrikai suka ce mala'iku banatullahi ayya ne mata na allah to haka kowa za a zake kirkiro ƙarya su kuma maka majisawa suka ce wuta ita ce allah duhu da wuta wasu masu kace ɗabi'a wasu kawai suka ce kaza kowa da aƙida mummuna to sai aka haɗu daga cikin maganganu masu hatsari sai suka ce ta'ala da rabbina lalle girman ubangiji da ya girmama mattafa sahiba ta wala ga bai riki ba mata kuma bai riki ba da girmama Allah suka ce yanzu za su faɗi waye tsora su akan aqidar da ta yin musulunta sai suka ce wa annahu kana yaqulu lalle tabbas ya kasance yana cewa ɗaya daga cikin musafihuna ɗaya daga cikin wawaye namu Allah shi ya kasance yana faɗin magana mummuna ta zalunci magana mummuna ta zalunci ta bata ya kasance yana haɗi ga Allah mai sarki wa annahu lallai ya kasance kana ya kasance ya kulu shafihu na ɗaya daga cikin wawayen cikin mu ya kasance yana cewa ala Allah yana ta game da lamarin Allah shafaka yana faɗin magana mummuna ta zalunci ta shirka shine malamai suka ce shine safihu na al-ahmaq al-jahil min wawa jahili daga cikin mu shine mujahid yace as-safihu huwa iblisu da'ahum ila ibadati ghayrina safih wa wanda aka ce wanda yake faɗi ga Allah ba sai sarki magana su ga miki mujahid yace shine iblis wanda shine baban su yadda mu baban mu annabi adam wanda ta hanyar shi Allah ya halitta dukkanin mutane ko to su kuma baban su kuma mu annabi adam Allah ya halitta shi daga ƙasa su kuma iblis ne baban su Allah ya halitta shi daga wuta wada mala'iku kuma Allah ba sai sarki ya halitta su daga haske shi yasa malamai ce da akwai sirri tsakanin mala'iku da aljanu saboda ma da ta zo kusa shi yasa aljanu suna ganin mala'iku lokacin da kake karanta alqur'ani ya yake shiga tsoron nan suna ganin mala'iku shi yasa in suka je sato magana suna saurara to amma yanzu aka hada da gadin mala'iku da kuma hallo ga gadin algadin sama sana kuma hallo da kuma da yake suna taurari mai kona su mashi nan da yake sakkowa wanda za mu je zuwa gaban ya kashi na idan baban su shine Iblis shine yake rayu zuwa ga shirka yake wa ga musu wannan aqidun mummuna shi suka ce annahu kana yaqulu safiyuna ala Allah shafqa tabbat wa wan cikin mu kaga sun yi imani tare da shine asalin ma'aikun su shine kakan su ta hanyar da Allah ya halice su aka aiwace su amma da ke ya bar safarki musulunci suka ce mishi wawa to haka ne kuma malamai suka ce anan gurin za ka gani ta duk wanda yake da aqida Allah ya aihu ko Allah ya rike mace ko annabi Isa dan Allah ne to wannan mutumin in kana neman wawa jahili babu kawai da nasu wannan hali Allah ya maka a shakatan shine qawlan ba'idan an haq duk magana da ta nisance ma gaskiya ita ce ake cewa shakatan kuma duk magana da ta nisance ma adalci ita ce ake cewa shakat a kuma hallo duk magana ta zalunci ta shirka ta kafirci shine ya ka ci gaba da cewa wa anna bananna an allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kalima wallahi mun kasance suke cewa wallahi mun kasance muna zaton cewa lallai mutum da aljani ba za ta faɗi bar magana ta ƙarya game da Allah amma he bayyana a gare mu ashe ƙarya suke yi kenan yanzu sun samu wani ilimi da an gaya musu sun gaskata cewa Allah yana da ɗa kuma abautawa kaza yana da mata sun gaskata to he daga baya suka samu wannan ilimin suka yi imani suka saurari manzo Allah kuma suka yi imani suka ce wallahi ban taɓa tunanin ba a cikin mutum ko kuma aljan zai faɗi magana mummuna ta ƙarya ya dangana ta ga Allah bangaren aljani wannan iblis da wanda suka tsora ta akan da bangaren mutane su ne mushrikai da kuma yahudawa da nasarawa wanda suke da wannan aqida suka ce wallahi ba mu taba tunanin ba mutum ko aljani tare da kai halitta Allah ne za ka dauki ƙarya ka dingina ma Allah wannan sarki Allah ke suka ce wa anna ba zanna lalle kuma mu mun yi zaton allan taqula al-insu wal jinnu mutum da aljan ko kuma mutane da aljannu ba za su faɗi magana ba ala Allah kaza ba za su faɗi magana ba game da lamarin Allah game da Allah ta ƙarya امام القرطبي yake cewa at-tabari akwai yake cewa ibn jarir tabari yake cewa wa'annan sun yi inkar wa'annan mala'iku mana aljanna sun yi inkar kasancewar yani mutum ko aljan wannan magana lokacin da suka saurari alqur'ani suka yi imani kahin yani da sun kasance akan wannan aqida ana gaya musu a haka kahin su yi imani kuma daga baya suka yi imani sai suke mamaki ya za a yi mutum ya hudu wannan Allah ya taimaka wannan kenan shine bangare na faru wanda Allah ramma ya ji mana sai wannan kaga duka da awati ce kiran al'umma su suke kuma wannan yake nuna lalle daga cikin mutane da akwai wanda ke kirkira ƙarya ta gayawa su dangana wa Allah lalle daga cikin aljannu da akwai wanda ke kirkira ƙarya ta gaya su jingina wa Allah yanda kaga a mutane a yawa shi kuma babban dalili mutum ya hudi alqawli ala Allah bil ilm تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله مدعوك تنسلكي يتشي سمي دقسي دقما جور وطوسنا نيمان ذكرك جيوان سكر saboda wannan mummunar ƙaryar da da'awa wannan shine kace Allah ya rika Allah ya aika bai dace ba ka jingina wa Allah wannan ba kaga wannan shi ne take da'awa take fadakar da al'umma Allah ya maka na kudu
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت هرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Allah maɗaukin sarki ce kuma da ta abin da suke hudu daga cikin dukawa muna cikin maganganun da masu da'awa wanda suka yi imani da manzo Allah na aljanna wanda suka saurari Qur'ani duka maganganun da suke ga al'ummar su mun ga maganganun da suka hudu da da'awar da suka yi a jumulce a cikin suratul ahqaf da wani ƙarin bayani wanda ba hudu ba nan kuma yanzu ga anan abin da suke hudu daga cikin abin da suke hudu wa annahu kana rijalun min al-insi suke cewa lalle ya kasance da akwai wasu mutane daga cikin da akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya'uduna bi rijalin aljin suna neman tsari daga mazaje na aljanna ba da labarin yake akan abin da ya kasance da aljannu su suke tsoron mutane ikrima yake cewa aljannu da in ya ga mutum guduwa yake tsoron shi yake tsoron mutane su amma aljannu saboda kasan shirka da kafirci duk wani tsoro duk wani hauka ya ware da aljannu tsoron mutane su amma dalilin shirka mushrikai sun kasance in suka zo suna yawo a cikin daji in suka zo wani guri za su zauna sai sun ga cewa ya shugaban wannan guri ya aljanni babban shugaban wannan guri ka tsare mu daga sharrin ka ka tsare mu daga sharrin na ƙasa da kai ka kare mu muna neman kariya ka to da aljanni suka ga haka suka ce to mun zama shugabanni a aljannu kuma ga yanzu mu ma mun zama shugabanni ga mutane an ƙare shi ne Allah ce fa zaduhum rahaqa sai mutane da wannan neman tsarin da suke yi a gurin aljanna sai ka ƙara musu girman sai da shi da kai fa zaduhum rahaqan takabburan wa inadan wa istikbaran sai ka ƙara musu girman sai da shi da kai shi yasa sai suka zo suna tsorata suna cutar da suna hawa jiki kenan kaga da lani lani lahiya da ake koyi mushrikan ka da mana magana a yau ma kuma in ka tsaya da tauhidin ka da aqidarka aljanna ina laka yadda ka fito gudu da tauhidin ka da aqida da kana kiyaye Allah dubbuka da musulunci da azkar da komai wallahi dai ka sai dai ku da akwai da dama malamai shi yanzu kuma a yau ma da akwai tabbas sai ka ga wasu na tana da Aisha ka san addini kama wasu zai zai wayo wani yanzu ya shiga ya kada an taɓa zuwa wa'azin ƙasa ɗaya daga cikin du'ati yana bari labari za a yi kiran sallah ya a ta ina ne ya kamata a yi tunda babu za su yi ka ya ka ce bar a hukan wata bishiya a yi kiran sallah eh wasu ka ce kai kakkuwa ai dai muke da kai kuna hawa mutuwa za ku wani ɗan agaji ana cikin magana ba a san ba lokacin da ya hawa kwana kiran sallah kuma babu abin da ya same shi to kaga wannan yake ne sai yake nuna ma cewa in je da tauhidi da aqida da kiyaye da dukkan musulunci wallahi dai ji tsoron ka to shine nan Allah mauki sarki ba da labarin yace wa annahu suke cewa lalle ya kasance rijalun min al-insi wasu bangare daga cikin mazaje na mutane ya ruhu ne suna neman tsari bi rijalin min al-jinsi suna neman tsari da bangare na mazaje na aljanu fa zadu murahaqa su mutane sai suka karawa aljanu girman kai da jijji da kai da yilin ne matsalar wasu malamai suka ce fa zaduhum rahaqan su aljanu sai suka karawa mutane tsoro sa tsoro sai suke tsorata su fa zaduhum rahaqan rahaqan fa zaduhum ru'ban wa khawf sai suka tsorata mutane suke isa cikin firgici saboda sun ga ذاتهم سنة لمن قبل كنا فسر به وزادوهم مناقا إنا وزادوهم استكبارا بالنسبة للجن سوء الجن متى يسن قارا مثل جرمان كي أو فسر تبيو لا سوء نيجو سنة الجن دليل وانا وزادوهم مناقا في سكة قارا ومتاني جنس ورسوة جنس ورسوة في نيمان في كاري في نيمان ألي الله كاري هذا شركة تلك وانا آية تلك لكسن آيون دا شيخ مالني شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يكاو يسن ياتا بابي زمان كنتا ne zuwan kashi a cikin littafin kitabun tafsir babin da yake bayani akan cewa yana daga cikin shirka ka nemi tsari da wannan Allah ya kawo wannan aya kuma ya sa hadisi na Khawla wanda Imam Muslim ya rawaito shi wanda Khawla binti Hakim take cewa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sabta wani masauki kowane iri ne a daji ne ko a gari duk gurin da kake jin tsoron wannan masaukin in ka sabka yadda kake tunanin wani abu zai zo cutar da kai na aljani ne ko na wani wata dabba ce ko na wani abu zai zo cutar da kai in ka sabka masauki in mutum ya ce a'udhu bi kalimati llahi ta'ama min sharri ma khalaq manzo Allah sai ce in mutum ya faɗi wannan addu'a in ka sabka masauki duk yadda kake tsoron shi ko tsoron barawo kake kace a'udhu bi kalimati llahi ta'ama min sharri ma khalaq manzo Allah ce lam yadurruhu shay'un hatta yarhal min manzil manzo Allah ce duk wanda ya wada ka babu abin da zai cutar da shi ya tashi idan kaga addinin mutunci ya zo maka da madadi ya zo maka da sabanin abin da mushrikai ke mushrikai suna shirka suna samun zunubi kuma tsoron yana ƙara tsasa musu yau duba ga duk wanda suke shiga cikin matsaloli irin na na harkar iskokai da sauran zai ga mushrikai shirka suke zuwa gurin boka suke zuwa amma wanda suka tsaya da tauhidi da aqida babu wani to saboda magani daga gonar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a'udhu bi kalimatillahi ina neman tsari da kalmomin Allah attama cikakku Allah kare ni saboda kalmomin ta cikakku ka kare ni min sharri ma kala ka kare ni da sharri dukkan abin da kare ta ban san wani ba wani na san shi Allah kare ni duk wani abu mai sharri ka kare ni da sharri yani in Allah an inda akwai ma kaddara aljanna zai zo hedi zo ba zai bai same ka da sharri to wani akiya wannan bikin yana da muhimmanci Allah ya maka Allah ya kai kina kashin wannan ayar ma mai kawo shi dai to wannan shi da ya kasance aljannu su ce tsoron mutane amma mutane su ce yin wannan abin sai zan to sanya musu tsoro a kashin wannan ayar da akwai abin da mu ma anan kasa Hausa ma yi a kasar Hausa ka gama sai in za ka zauna a kan kofar daki da dinga cewa gafara ku dan kofar daki aljannu dan kofar daki gafara ku mun gafara ta ko ta ba in za ta yi shara ta ce gafara ku ɗan tsakar gida in za ta yi daka ta ce gafara ku kwalwar daka in za ta zauna a wani guri gafara ku in mutum zai hau tsoro ya ce gafara ku ɗan saman gida subhanallah duka wannan shirkar duka yana shiga cikin wannan da makamantan haka ko mutum zai zuba ruwan zafi ya ce gafara ku ɗan kwance da makamantan haka Allah ke da makamanta haka Allah ke kenan shi ne Allah mai sarki ba nan ka kun lura an yi shikaya bi rijalin min jinsi bi rijalin min jinni mazaje daga cikin mutane saboda haka yake wata kissa ce wani abu da ya faru ba shi ko ta ba wai mata ba sai da akwai gurin da aka ce min sharrin nafata fil uqad mata masu yin kulli na sihiri su ringa tohawa wanda yake nata dukkanin jinsi in ana shirka sai kowa ya tuba ya bari Allah ya taimaka Allah ya taimaka kenan saboda hikaya da akai na abin da Laraba suka kasance suna na'am wa annahum zannu kama zanantum Allah ya ba'atha Allah ahada su aljanna suke cewa wa annahum kuma lalle mutane zannu sun yi zakan kama zanantum kawai da kuma kuka yi zakan Allah ya ba'atha Allah ahada Allah bai ya tada mutum bayan ya mutu wannan akida yanda ke da kai a cikin ku ya ku aljannu su ma da akwai a cikin ku mutane dukkan ta kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da akwai tare mutane dole mu imani da tare mutane wannan ɗaya daga cikin fassarar da aka wa ayo wa annahum zannu kuma lalle tabbas mutane sun yi zato kenan mutanen da suke nuna kafirai da shirkai zannu saboda shi an yi bayani da amal ladina kafaru an yi ba su da makamanta haka na aure an yi bayani akan wasu wanda suke da akida cewa ba a tada alkiyama ba a yi tashi da alkiyama da suka saurari wannan wani yake ba mutanen su wannan akida kubanta irin akida wannan su ma mutane suna da irin ta wa annahum zannu lalle su mutane da shirkai daga cikin su kafirai daga cikin su zannu sun yi zato sun yi riya cewa kamar zanantu kamar yadda kuma kuka riya cewar Allah ya ba sallahu ala Allah bai ya tada mutum bayan mutuwa shi to wannan aqida ku barka ku yi riko da tauhidi ku yi riko da imani da lafiya wannan wannan ɗaya daga cikin fasara fasara ta biyu wa annahum zannu kuma lalle mutane sun yi zato kama zanantum kawai da kuma kuka yi zato Allah ya ba'ata Allahu ahada Allah bai ya tsara turo wani annabi gashi to ya turo kenan ƙarya ce wannan aqida idan fasara guda biyu aya take dauka kuma dukkan su malaman tafsiri sai insha Allah haka shin Allah ya ba'ata Allahu ahada Allah ba zai turo ba manzo ake nufi ko kuma Allah ya ba'ata Allahu ahada Allah ba zai tada mutum bayan hutuwa da kabari akida ce bi duka da akwai a cikin mutane da aljanna dukan kuma lo babu tabbata ko ne da suke suna ta dawa akan mutane su imani su ji da imani eh yanzu za su bada labari da sun kasance suna hawa ta haudu haka manzo Allah sai yace ta haudu ɗayan su haudu ɗayan su haudu sama sama ɗaya har su kai zuwa ga sama su samu guraren malaka su lade dan su saurari maganar da ake a sama ayyukan da ana kallafawa mala'iku manzanni da suke dan su saurara su sato sai su zo su bada boka labari sai suka tafi magana ɗaya sai ta ƙara ƙarya ɗari tare da ita a gaya boka shi ma boka ya ƙara ƙarya ɗari haka haka to ainihin ayi ka kari boka ya gaskiya daya ya ce Allah ce kaza ce kaza mutane duka su rubu da wannan kararin da yake Allah ya maka to da suna yin haka kafin zuwa manzala sama to bayan zuwa manzala sama sai suka ga Allah ta toshi an sa mala'iku wai masu karfi suna gadin sama bayan haka an kai kuskura ka sai ma kai za a turo maka wani yanki na tauraro eh da yake suna mai wuta ya kona واتبعوا ما تتلو الشياطين وانا آية أبرتها بداو كان مجهي الله تيبا كان الله تعالى خير وأن لمتنا السماء كما للي تبسمو من جيم سما فوجدناها سيمك سوراي سما ملئت حرسا عن شكاتا دما تقاد الملائكة حرسا جمع حارس ملئت حرسا عن شكاتا دما تقاد الملائكة شديدا وانا ما تقاد ما تقرب فيني ملائكة وانا سيب قبل سيب بيجي ملئت حسن وشهبا kuma hallo an cika ta da ashhab shuhuban dan ne shahab shahab shine wani kuskute ne za a ciro daga tauraro a jeho musu an cika ta da tauraro tauraro an tana da su ne dan a dinga ciro wani bangare daga cikin kaukab din tauraro daga cikin da yake cewa duniya ta taurari a ciro wani bangare a jeje su shine dai wannan mashin da zamu ga ya huto wani a dinga cewa to sarki zai mutu to za a yi wani sarki to za a yi wani arziki wani arziki zai mutu wanda muke riyawa wanda su ma larabawa mu shekar larabawa suna da wannan aqida magana sun ya ishara kan haka ta bayyana me kuke ta in kun ga wannan mace suka ce mun ga sai na ta za a yi wani mai daraja sai manzo Allah ya ce a'a ba haka ba ga yanda ake ga yanda ake Allah ya ta da ne wa laqad zayyana samaa dunya bi masabiha wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin Allah maɗaukakar ya ce ya awa ta sama ta duniya da wannan husullu tauraru wannan taurarun baitin haske ne sannan kuma hallo rujuman lishafi ne abin jefe shi ɗanu wanda suke zuwa domin su saurari labarin shi ne kira anan ma aka bayyana haka to in kaga wannan tauraron kada kai wata asira mummuna ka ce ai wani ne zai mutu goma kamar haka la Allah ya tarje shi wani wani shaytani wani aljanni ne zai anna ya je sauraron labari a jefe shi a halaka shi kuma duk inda yake ya tabi shi shihab din nan zamu gani an rasta da shi an da an an da an sa shi ya dakon shi ya bi shi duk inda yake an sare shi ba rike ta wannan kawai taswiri ne irin kayan yaki na zamani wannan irin su ne sai in aka tura maka aka dana ka da ita duk inda zaka yi duk kwanan zaka yi ta ka ta ta ta jika da jiragen ta jirgi mara matukin da ake tura ba ma ta ne to haka za a tura musu duk inda zai shiga duk inda zai nade ya ta bi shi ta ta halaka shi shine suke ta wa'anna da mutum sama lalle mun je sama domin mu saci labari kamar yanda da muke yi ko wajen na yin ka samu sama mulu a harsan an cika ta da masu gadi harsan jam'i na harif alharif mai gadi alshi ne ana za ka gadi da larabci gard national ne kaga sun alharasul watan mai gadin kasa da dukiyoyin kasa da manyan gurare na kasa alharas alwatan to su wanda mala'iku alharas alharasul samawi masu gadin sama ne idan ka iya cewa gard ne na sama masu gadin sama a kenan shi ne suke ganin masu tsanani kuma lo shadidan wa shuhuba da kuma bayan haka ga tauraro wanda za a ci wani bangare daga cikin sa a jefe shi da wuta a jikin shi kuma ya kona su ne shi ne suke ba labari haka wa anna kuma za ta ƙara tafsir wannan abin sababin shi ne ya sanya su suka yi zama suka tattauna a farkon suka zama ka bayyana to yanzu ya kamata mu bincike sababi ne yasa ake haka da kuma layar muke ba musata babu matsala ne yasa da suke bincike suka ga turo annaban karshe ne ya sababa haka Allah ya karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'anin cewa babu wani labari da za a fato da sama shi yasa tun daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ƙarya take dika babu wani abin da zai jama'a da gaskiya kawai wa hun kakkata za su in mace ce suna da me yake suna dillalle daga cikin mata su je su ji labarin ki kina zuwa sai su baki labarin da aka je aka samu aka gaya musu in kai ma wani ma'aikaci ne babba suna da wani yaran su a ma'aikata ma'aikata sai su zo su ba su labari kai kaza ne kana bukatar kaza kana zuwa sai maka sai ne wani ka zo neman kaza ka zo neman kaza ya dara alhamdulillah na gurga mu ce Allah ta kama polisai na wannan wannan polisai na feji kokarin da suke wajen kama irin wa'annan yan daban da matsubatan wannan Allah ya maka Allah ta maka a shiga bada wannan aikin wannan aiki na tsarkaka ne baitin cutar mutane suke wadala ta suke ƙarya ta suke kuma suna sabbaba adawa tsakanin mutane Allah ya yi shine sai suka ci gaba da bada labari tafsirin bayyana wa sai suka ce wa in wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam mun kasance naq'udu minha muna zama a cikin sama a mazamnai na sama mu samu gurare mu dade mu zauna maqa'ida guraren zama lisam idan mu saurari labarin da ake a sama mu zo mu gaya mutanen mu wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam mun kasance muna zama guraren mazauni a sama domin mu so labari da isarwa mutanen mu su isarwa ne yake suna bokai sai suka ce fa man yastami al'ana wanda zai je yanzu ya ce ya yi dako ya sashi labari a sama ya ji lahu shihaban rasada zai samu tauraro wanda za a jeho mishi wani bangare nashi wanda zai kona shi rasadan wanda za a rasada mishi zai bi shi inda yake ya dako shi ya bi shi ya halaka shi arraf shine dakon za a sanya tauraron wannan bangaren na sauraro da aka shigo za a dinke shi za a sanya shi yayi ras da shi yayi dakon shi duk inda zai duk kwana da zai duk ladan da zai ya bi shi ya kona shi Allahu akbar kiran kaga wannan zaka isa bature daga nan ya dauka ya wannan makama kuma sun karanta haka ne da suka tashi neman su kirkiro wannan da yake da suna ilimin muka so su kirkiro al'amurka na ci gaba sai da suka karanci ilimin addinin musulunci suka karanta alqur'ani da manhaji sune ake ce musu mustashriki sai ka karanta alqur'ani da manuhar su amfana da wasu ilmukan da ke da kai a cikin alqur'ani da ilmuka na addinin musulunci na haka na biyu da manuhar su sanya shugohi a cikin addinin musulunci wasu da dama daga cikin sun musulunta wasu kuma basu musulunta ba suka ci gaba suka doge da akan abin da suke kai to haka suka shirya suke bi Allah ya Allah ya maka kenan to ta haka ne suka shiri wasu ilimin muka wanda abu zai iya baka mamaki wannan ilimi na likitanci ko ka san da sunan ilimi na likitanci da ake faɗi da faransai ko da angile sunan ɗaya ne daga cikin manyan malamai na musulunci na larabci medicine da ake cewa asalin kalma madatu ibn sina matar na wani malami mai suna ibn sina to batu yau da gobe magana ta yi mishi nauyi sai ce medicine kamar yadda zangar zundurma da iya hudu da yake zangar ko to haka ne ta yi mishi da wuyo da gobe ce mai dace kuma duk wanda ya karanta tarihi sai nuna maka haka ilimi na umran ci gaban birane da garbuka da wayewa wanda ya kirkiro shi shine ibnu khaldun muhtari wa ilmin umran ilimi na alaqat diplomatiya hudda kasashe wanda ya kirkiro shi manyan rubutu daga a cikin shi ya tattaro maganganu na musulunci da malamin musulunci ya rubutu akan shi wanda ya fara rubutu akan harka alaka ta diplomasiya shine ne yake suna Muhammad bin Hassan Shaybani ga sunan abu abu an zaga ma wannan dinero da muke cewa dinero na Faransa ko na Angle dan je inda da muke gani na Larabci ne shiga ordinator ka gani sai maka arqam arabiya dinero na Larabci bi tarihin su malaman musulunci suka kirkira shi suka kirkiro shi shi kuma wannan wanda da larabci ne shi kuma asalin shi na indiya ne to farantai da abdulai da wani waye zata ko suna da agoyi to kaga wannan kaɗan daga cikin ababen da suke zuwa ɗauka daga cikin ilimi na addinin musulunci kuma zalunci su ba sa dangana addinin musulunci zalunci su yake samu wani daga cikin su yake shi ya kirkiro kuma su sanya ayyukan musulunci su yi imani da haka su kore sai wanda ya zo ya karanta addinin musulunci ya karanta tarihin ilimin muka a gurin musulmi zai gane haka shi yasa a tsarin na university islamic da kuma wata matar da ake koyarwa tana da muhimmanci tarihul ulum inda musulmi tarihi na ilimi da aka kirkiro a gurin musulmi barnaamij na ɗaya sai islamic na sai da akwai shi da sauran wani manyan jami'o'i amma dai a ɓangare na tsari na program na university franco arab na musulunci wanda suke ƙarƙashin na kuɗi haka babu wannan tsarin ya kamata ku kasance da akwai shi ya kaga wannan yana da muhimmanci Allah ya taimaka Allah ya tsara kai kina wannan shine suka ce kamar yadda ne al'ana duk wanda zai saurara zai je yayi sauraro domin sato magana daga sama ya ji lahu shahabar wata zai samu tauraro mai kuna wanda zai bi shi ya kona shi shine ya suka ce to wannan abin mazrata min tawazi shin Allah yana nufin jin kan bayi ko kuma an hukunta wata azaba ce ga mutane sai suka ce wa anna la nadri asharrun urida bi nafsil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce mu ba mu sani ba shin Allah asharrun urida bi nafsil ardi ana nufin sharri da azaba ga wanda suke ban kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma Allah ya nufaci mutane wanda suke ban kasa shari'a ta hanyar wannan abinda Allah ya yi kaga anan gurin sai suka yi wanda da dole ne ma cewa wannan aljannu sai gaskiya suka yi imani suka yi wanda da ba su jingina ga Allah sharri tare da cewa hukuncin Allah ne Allah ya halice Allah ya hukunta shi amma ba su jingina ba Allah sharri dama haka ba a jingina wa Allah sharri ya zo a hadisi ash-sharru laysa ilayka ba a jingina Allah sharri in zaka wani bangare sharri ne da bi za ka yi ka nuna kamar mabni bil majhul nan suka kawo shi wanda ba hudu fa'idi shi asharrun uridu bi mafi ardi ko wallahi ban sani ba shin an nufati wanda suke ban kasa na mutane da aljanni sharri da yin haka azaba haka ne wanda yake ko kuma arada bihim rabbuhum tada ko kuma Allah ya nufashi wanda suke ban kasa da shiriya da alkhairi da albarka shi yasa ya hukunta haka sai da kai bincike ku samu yakin lalle cewa Allah ya nufashi mutane da aljanu da wani dukkanin halittun da suke bankasa ya nuface su da shirya da rahma da jin kai da turo annabin karshe annabin rahma shi yasa aka gade sama kamar yadda Allah ce wa ayat ma ya karanta mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shin kai ga talakai Allah ya baka shi yasa ce wa anna la nadri asharun urida lin fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada shi ibn kafir yayi bayani akan nan gurin wannan bayanin da muka bayyana zai kafi bayyana insha Allah ta mu lokaci ya dago muna iya ƙara ku ya ƙara to babu insha Allah muna iya nan gurin da idan Allah tabaraka ta'ala gobe sai mu ci gaba da ƙarin bayani akan abin da ya mana saura insha Allah Allah ya baka Allah ya alkhairi dan kuwa a dawo insha Allah tafsirin mu zai kai insha Allah har zuwa ranar subdu ranar subdu insha Allah za a rige tafsiri da kuma yin muhadara insha Allah wanda mawdu'in zai iso bi idnillah tabaraka wa ta'ala zamu ga tanawa akan shi insha Allah Allah ya taimaka Allah ya alkhairi نعم
a yake cewa malam ya halitta da shi ƙwarorin halittar mata da miji wanda suke ma wata a kan ya a mahaifin wata alhali kuma ita ma matar ta kai ta ba.
ina jin mun ba mun faɗi mun yi bayani akan wannan ban sani ba ko a wani karatu ne na biyu mun yi bayani akan haka ki yi kokarin in mace ce in namiji ne ko waye dai mai tambayar nan ya yi kokarin komawa karatu na biyu mun yi bayani dalla dalla amma a takaice shine bai halitta ba a yi talqishu sina'i a dauki kwaya halitta na namiji ko mace ma'auratayya a sanya ma wata mace sai da darura a hali na darura ma ba a koda shi dole ne in matar ta biyu ta kasance miji mata ce ga wannan miji matar ta biyu ta zama to mata ce ga wannan miji in ba haka ba in goma ne shi ya shiga cikin ma'aikata ya zama jini gina ce a in ya kasance matar ta biyu ma a in ya kasance matar ta biyu ma matar shi ce wanda za a sa za a yi za a yi za a yi me yake suna hada ruwan kwaya halitta ta namiji da sama can sai a hada a cikin ma'aikata a halin haka ma malamai sun yi sabani mafi yawan malamai sun ce ya kasance bai halitta ba saboda me yasa ga yasa ba saboda yanzu idan dan yazo wace ta koshi shin ma'abuta kwaya ma'abuta kwaya halitta ce ma'ayyin shi ko kuma ma'abu ma'abuciyar ma'aiwa ce wace ce ma'ayyin yau kenan kaga shi kuma take cewa kuma idan aka yi haka shin saboda haka mafi yawan malamai na wannan zamanin da suka yi bincike ne suka ce suka ba da hukunci cewa bai halitta ba wasu daga can suka ce in a halin da ruwa ba zai bane ba in matan shi ne duka daga gida biyu amma dai abin da ya karin da bai halitta ba abin da ya yi tun da yanzu alhamdulillah da akwai cigaba zai da akwai takalifa ta kuɗi da sauransu shine mutum ne in a hali na daruwa amma haka nan kawai dan kasa shi sha wahalar ciki ko makamanta haka ba halitta ba a hali na daruwa ciki ma'aikata batta iya ɗaukan ciki kwata-kwata daga ya samu lalata ne ba ta gantsuwa to ba laifi bane ba aka an bincika a gani a dauki ruwan halitta na ɗan namiji da ita ruwan halitta nata a dauka sai a yi talqisin su a kwalba ko a inji ko makamanta haka amma bai halitta ba a yi a cikin ma'aihuwa wata mace daban sannan kuma bai halitta ba a yi a ma'aihuwa ta wata dabba karya ko akuya ko shanuwa ko makamanta haka dan adam ya yi darga wannan mun yi bayani dai dalla dalla insha Allah in an ƙara koma wancan gurin za a ƙara ganin darasin ya fito shine dai matsalar da malamai na fiqh na wannan zamani suke ta mutu at-tafsir sunnah Allah ya tabbata na malam sun kan kan da kake cewa malam ba hisan da kike fara muka yi mana wasiya cewa idan ta rasu kar a take a yi mata da nayi da kan yin sana duk kuma wanda ya take mata ko ba ya ce mata a yanzu ma ko ta mata na rayi idan ta mutu za a yi mata za a bi wasiya ta da ko za a yi kan ba abin wasiyar da ta saba ma dokokin Allah ku bi ta ku ce i babu matsala inda dama a yi mata nasiha ku yi mata nasiha in kun ga in wani kuma mata nasiha ba ta dauka ba inda akwai wanda suke jin magana ta su je su yi mata nasiha su yi mata wa'azi su tsarkar da ita ku gaya musu su je su yi mata kamar yayin ta ko makamanta haka in babu ko wani malaman da suke ji da su in babu ku bi ta da na amla eh babu matsala in ta rasu ku tabbaka mata abin da Allah maɗauki sarki ya koyar da ku abin da maza Allah ya koyar da ku ku tabbaka sunna Allah baya kama ku da laifi bal ma za ta yi alfahari da ku in Allah ya taimaka da ni haka Allah ya ce ta Allah maɗauki sarki ya yaye maka kina a tabbaka sunna wannan na daga cikin guraren da la ta'atul makhluq fi ma tukal khalid a kuma lo malaman fiqh suka ce dukkanin mutumin da yayi wasiya mummuna wanda ta saba wa shari'a Allah ba a gasar ba mutum yayi wasiya in ya mutu a gina mishi gidan giya ko yayi wasiya in ya mutu kuɗin shi a tura a tura so shi kaza ko a tura wa wani mawaki ko makamanta haka ba a zantarwa ko mutum yayi wasiya a gina mishi wani abin da ba ya ba ko a yi makamanta ba yi innama wasiya ana zartar da ita in ta kasance kyakkyawa Allah ya taimaka a sai mutum da ne yake cewa mara a wannan tsarin kuma da yake cewa mara na kasance ina da allergy ciwon ido a kuma ya za ta yi wajen kiyamun lai saboda da tarin ta ta kora ko kuma ta je rukuni ko kuma raka'a ko kuma cikin sujada yana mata zafi yana mata ciwo sosai to malam ya za ta yi wajen ba laifi ba matsala in idan na ya kai yana mata haka shine ta dinga yin rukuki ko sujjada da ishara da rufe da kai kasa kaɗan kasa yayi sama kaɗan kasa na ba to ya nuna shi yasa tun farko kai yawa kenan mutumin da yake da ciwon ido yanda ya fahimci tambayar mutumin da yake da ciwon ido ta yanda in yayi ruku'i ko yayi sujada yana mishi tashi yana jin ina kawai ya mutu to ba laifi bane ba ruku'i ko sujada ta yi iyayen da in ta yi bayya mata ciwo ko kuma yayi iyayen da in yayi bayya mata ciwo su ne shine ruku'i ya rusuna sama sama sujada ya rusuna kasa da rusuna wa sujada ba laifi ta mu mara lafiya an shara ta mishi ko yayi sallah a tsaye ko a gauni ko a kwance yayi sallah ya cika kowane da yake da suna wannan sujada da ruku'i ko kuma yayi ishara duka an shara ta mishi ko kuma yayi inhina'i da kanshi ya dan rusuna da kanshi alama ta ruku'i ya dan rusuna da kanshi kasa alama ta sujada ba laifi musamman ka wannan ma sallah ce ta nafila ta tahajjudi a tawajibi ma kana da haka Allah ya taimaka in cutar dai mutahaffika ce tana cutar da ita a shi ne kaza na kuma kashe ke cewa malam assalamu alaikum malam mace mai jin al'ada za ta iya zuwa kiyama mai idan za ta iya sana ko ba za ta iya sana ba idan yana tana iya ruwa za ta iya zuwa kiyama ko ne ya kamata mace ne ne yake suna macen da take jinin haida na farko sananne ne ba ita ba yin sallah in ta yi sallah ma ba ta amsu ba kuma in ta yi sallah ta saba wa Allah ta saba wa Allah sama kenan amma kuma wala Allah ko tana da manufar ta samu damar bibiyar alkur'ani da addu'a ba laifi bane ba ta zo masallaci ta zauna a gefe ta dinga bibiyar karatun da ake ba sallah ba za ta ta dinga yin addu'o'i ba laifi bane ba wanda amma ka tafi da sawa kanka ba laifi bane ba ta zo domin ya tabbata game da idi manzala sama ya yi umarni a hujjo hatta mata masu jinin haila su zo iri in sun zo ba sallah za su yi ba za su dinga bibiyar takbira inda ake za su saurari khutba da za a yi za su bibiyar addu'o'in da za a yi da azkar din da za a yi kina kaga wannan kin sa ba laifi bane suna iya haka kina in ta zo ko biyar bibiyar karatun da limamai za suke yi za ta yi ta bangaren ta dinga bibiya abin da cewa ita na faɗi ko kuma tana kallo ta hanyar alkur'ani amma ta yi kokari kusan samu ne ka ta ɗauki alkur'ani cikakke don ta fita daga cikin sabanin malamai ko kuma ta ɗauki na salula kenan tunda faɗi guda ne ko take fallowa ya isa insha Allah.
a sai mutum bayan ake kisa assalamu alaikum ma ina muku fata alheri da fata ku shara lafiya Shukran ya Allah.
ma na kasance ina zuwa ɗaukar karatu wajen malami amma kuma a duk lokacin da na je zan yi haka ina mantawa ina mantawa haka yasa nake sauraron kira'ar al'amma Ahmad Salman kuma da ikon Allah ina rikewa nayi nayi hada ina da rikewa kuma ina hada ba matsala mala abin da nake buƙatar karin bayani shi zan iya bin karatun audio din ko kuma na yi haɗu duk launin da karatun har da yake bani yake mun a wajen rikewa na ci gaba da zuwa wajen malami malam shawara ta nake buƙata saboda na fi gane karatun da nake sauraro domin idan na je wajen malami ina mutawa Na'am. ba laifi bane ba mutum ya bibi karatun alkur'ani audio amma da sharadi kai ya zamto ita ce hanyar ka guda ɗaya ta sanin ilimin karatun alkur'ani ba a karanta alkur'ani ta hanyar kata amma ba laifi bane ba kana karatu kana zuwa gurin malam ya koya maka kuma yau in ka tsare ka iya ka je gurin malam ka yi bita ya saurare ka ya gyara ma gurin gyara ba laifi bane ba sai ya zamto audio na taimaka ma ne bal ma yana da muhimmanci manyan maraki manyan guraren da ake koyar da alkur'ani za mu ga ana ana ware lokaci hissa wasu awanni wanda za a sanya mai yake suna bibiyar tilawa a sanya kamar kira'a ta kusari a sa ɗan makaranta duka su dinga bibiyar shi yana haɗi suna haɗi su dinga bibiyar kiran ba da su bane amma kuma in son samu ne sai yi kokarin dai neman shawarar malamin ta wanda yake koya mata karatun alkur'ani inda akwai matsala a bibiyar da suke shawarar wanda zai gaya mata da sauransu amma wajen halarci ba da shi bane kina kuma amma shawarar malamin ta da muhimmanci a wannan gurin malamin da yake koya mata karatun alkur'ani Allah ya taimaka Allah ya taimaka da abinda muka faɗi dai Allah ta ci bizan nasa kuma abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka wa bihamdik inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik